بسم الله الرحمن الرحيم
التعنيف التعنيف كده ما تتاوى نعم نعم علامة التعنيف تاء أو أو أليف وفي أسام قدر التاء كالخطيف ويعرف التقدير بالضمير ونحو كالرد في التسجير ولا تلي فارقة فأولى أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبه وشوفة غالبا وشوفه وشوفه غالبا غالبا حتى تمتني والألف تعني ذات قصر وذات مد نحو أنثى القر نعم نعم التأنيث
تعنيف kenan نعم علامة التأنيث shi asalin suna duk inda yake asalin sai zama muzakkari ne shi duk inda suna yake to amma idan ya zo a matsayin tanisi kaga ya zama reshe ne kenan na asali duk inda reshe yake kuwa dole ba zai zama ya wadata ba dole sai ka kawo masa wata alama wadda za ta iya shiryawa a bisa cewa wannan abun reshe ne shi to shi tunda tanisi reshe ne akan tashi taskiri shi yasa duk lokacin da tanisi ya zo sai ka kawo masa wata alama a gane cewa sunan nan ba muzakkari bane mu wannan shi dalilin da yasa kenan duk inda suna yake inda ya shafi mace ne to sai ka kawo masa wata alama wadda za ta bambance shi tsakanin da namiji akan yadda namijin yake sai ka kara masa wata abu alama ka bambance shi cewa wannan namiji ne shi to shi sa yace alamatu tanisi alamatu tanisi تاء
imma ya zama tane أو ألف ko kuma alifi ne نعم shi alifin kuma kala biyu ne akwai alifi na makasuri akwai alifi alifin mamdu waɗannan guda biyun alamomin nan guda uku sune suke zuwa su zama alamu na tanisi da sunaye نعم وفي أسامي a cikin sunaye نعم قدر قدرها قدر التاء malamai sun kaddara malaman nahawu sun kaddara ta كالكتف kaman ka kifa a kaman ka fada yanzu bayan da zaka iya ganewa ita ba ta da katifut mutum da haka ne kuwa ashe ba za ka gane cewa mace bace sai idan misali ka zo da ita a cikin jimla idan ka zo sai ka iya ba za ka ba ta lamiri to dole ne ka ba ta lamiri na mace daga nan ne za a iya gane cewa ta ni mace haka sai ka ce alkatifatu na hashtuha wannan alkatifu afwan ka faɗan nan naman ka faɗan nan na hashtuha kamar na dagure ta na ci ta to kaga na hash na hashtuha dinnan da ka faɗa نعم ko na hashtuha haka na- na- na- haka ne na hashtuha din lamirin nan na kaga ya koma mata ko نعم to kaga wannan shi ne cewa lalle lalle mace ce kenan نعم ويعرف sai a التقدير kaddara sai a kaddara wannan ta dan a nan wajen inda نعم ba za ta iya ta bayyana ba
ويعرف التقدير eh shine ana sanin nan na takadiri بالضمير bitamiri da lamiri نعم kamar yadda muka faɗa ina yanzu idan ka zo sai ka san a takadiru sai ka koyi rabu takadiru ko ana san kaddara na mun ce za a kaddara can mun ce a ya kaddara ta ko to ita kaddara ya za a kaddara ta to shi yace kaddarawa ana sanin ta ne bil بالضمير lamiri da lamiri kamar yanzu misali da kace alkaci kudin na hashto hadin nan kaga hadin nan yanzu ya koma wa alkaci kudin nan kaga daga nan sai aka sani ko wal ainu ka haltuha wannan idan na sa mata kwalli kaga hadin nan lamirin nan sai ya koma mata sai aka san al ainu ashe ido ido sai aka san mace ce ita كالرد في التسجيل wani hawi نعم، da والهوي.
makamcin wannan kamar misali inda zaka zo da sifa sai ka ce akaltu katifan mashwiyatan na ci naman kafaɗa wadda ke soyayye kaga mashwiyatan kaga wannan shi nuna cewa mashwiyatan ɗin sifan nan kaga shi nuna cewa a shi kenan a wannan ci a ce mace ce Eh, كالرد في التسجيل ina misali kuma ya ilahi yau kamar raddi ma a cikin tasiri idan ma baka gane ta ba to duk lokacin da ka zo ka saggara ta za ka gane cewa wannan taɗin za ta kauce yanzu kaman ka ce kafaɗa idan za ka ce ƴar ƙaramar kafaɗa kaga mai za ka ce ko ta yi fatu kaga daga nan wajen haka ta ta fito kaga shi yana maka kenan a shi asalin da mace ce ko to shine wannan abu kamar yadu hannu sai ka ce ya yudayyatu a ɗaya karamin hannu kaga ashe ga ta ta fito daga nan zaka iya gane cewa ashe kenan yadu ashe shi ma wannan to da haka yake kowanne daga ciki shine raddi a cikin tafsiri ولا تلي فارقة faula فأولى ita ta wadda take farika ita farika ta wadda ita ce farika wadda take ra- rabewa tsakanin suna wanda yake muzakkari da suna wanda yake munannisa shi za a kiranta farika ta ita ta nan farika take rabewa tsakanin sifa muzakkari da kuma sifa muwannafi to ba ta abin nan na fa'ula duk wanda ya auna awan fa'ulu asila hala kaunihi asla halin kasancewarsa yana asali wato ma'ana idan fa'ulu ya zo da ma'anar fa'ilu shine asali kenan fa'ulu yana zuwa da ma'anar fa'ilu ko kuma ya zo da ma'anar maf'ulu kaga fa'ulu ya zo sunan fa'ili kenan da siga ta sunan fa'ili ko kuma da siga ta sunan maf'ulu to idan dai ta zo a irin wannan ta zo asalan amma tana asali wato inda ta zo kenan a matsayin tana awan fa'ilu kenan.
fa'il na'am kamar yanzu misali saburu ko shakuru na'am in dai ta zo ta ta wata ke bambance tsakanin mace da namiji wannan baya shiga yanzu ya ce rajulun saburun imra'atun saburun ko ram- rajulun shakurun imra'atun shakurun ba ka ce shakuratun ba na'am ba dama tun fara ba ta shiga in dai ya zama ne ya auna awon fa'ulu ne kuma fa'ulun ya zama na cewa ma'anarsa fa'ilu ne yanzu kaga rajulun saburun ai rajulun sabirun ne mutum mai hakuri ne ai na'am ko ko kuma imra'atun saburun ne shi ma kaga mace ne mai hakuri to ba dama ka ce imra'atun saburatun a nan wajen ba dama ka tsaya sai dai ka ce in dai ya zo da awon asali amma haka idan ya zo sabanin asali kaga ya zo da awon mafuli kenan ko na'am to in haka ne wannan shi ka iya sa masa ta kenan a nan wajen in ya zo da irin waɗannan abubuwa na'am a misali yanzu ka ce dabatun rukubatun dabatun rukubatun ka iya faɗan wannan domin dabatun rukubun a asalinta markubun ne kaga anan wajen ba ta zo ne a siga ta fa'ili ba ta zo siga ce ta mafulu don haka ne ka iya sa mata ta sai ka ce dabatun rukubatun na'am ma'ana ai markubatun ce saboda me saboda ta ba a siga ta mafulu ba siga ta fa'ili ba kisa ya ce lalle ta bar ta zama ta bi amma asala ta zo a bu'ulan ne amma kuma ta bi asali domin asali din ta zo a awon fa'ilu ya fi yawa shi za ka ɗauki ta a matsayin asali din na'am akan ta zo awon makudu na'am yawa na'am na'am walal mif'ala haka na awon nan na mifi'alu shi ma ka ta zo awon nan na mifi'alu duk lokacin da ya zo awon nan na mifi'alu shi ma ba ta bin wannan kamar misali ka ce imra'atun imra'atun mahzuratun na'am ka ce wannan imra- imra'atun ne mihizarun masala imra'atun mihizarun maza mace ce mai yawan surutu ba ka ce mihizaratun ba kamar yadda zaka ce a rajulun mihizarun mutum ne mai yawan surutu haka zaka iya cewa imra'atun mihizarun ba da maka ce mihizaratun shi ma wannan kaga ai ta auna awan mai fa'alo ne ko na'am to shi ma abin da zaka faɗa kenan na'am wal mif'ila ko kuma mikilan kamar ka ce rajulun mi'dirun wannan mutum ne wanda ya sa turare haka zaka ce imra'atun mi'dirun ba ka ce mi'diratun ba shi ma domin ya auna awon me ya auna awon mikilu na'am shi ma na'am duk wanda ya zo irin wannan awon shi ma abin da zaka faɗa ke kazaka mif'alun haka na mif'alun haka na mai fa'alun kamar mikishamun mikishamun mai yawan gabata wato wani abu yake so saboda sarakantakarsa lokacin da ya tafi babu wani wanda zai iya biyo a bayansa mikishamun kenan na'am to shi ne to shi ma wannan mikishamun din shi ma ba ka ce mikishamatun ba an gane ko na'am to shi ma duk waɗannan abubuwan kowanne za ka ce mikishamun za ka ce ko imra'atun ne mikishamun ko rajulun ne mikishamun shi ma za ka faɗa wa mata li talfarki min zi abinda kuma ka ji mun faɗa ai mun ce duk wannan talfarku ba ta bin su ko to duk abinda ka ga tar- talfarku kuma ta bi shi min zi an sa shi min zi daga irin wannan wanda muka faɗa din nan sai ka ga talfarkun ta bi shi fashi zuzun fi to wannan shazi kamar misali kace imra'atun aduwatun imra'atun aduwatun kaga ai fa'ulun ne ko amma kuma ga ta farko ta bi shi wanda kuma da an ce ba ta bi kuma aduwatun din nan ta zo ne da awon fa'ilu ne na'am domin aduwatun din ya aduwan ce mai kici Mm.
kaga awon fa'ilu ne amma kuma ila yau gashi an samar ta to shazi ne ko kuma kace imra'atun ce miqanatun miqanatun daga yaqini na na yaqini na'am ka gane sai na'am kace miqanatun kaga awon miqalatun ne ko mifa'alun ne amma kuma ga ta din yau ta zo to shi ma wannan shazi ne ko kuma kace imra'atun ce miskinatun to shi ma wannan miskinatun din shazi ne domin awon miskilu ne ya kamata ya zama imra'atun miskinun ne a ka'idarsa amma sai kace miskinatun to shi ma wannan shazi ne kaza ya zo irin wannan na'am na'am wa min fa'ilin idan ya zo awon fa'ilu ka qatilin kaman katilu نعم انت بي موصوفه هو غالبا in ya bi mausufinsa نعم تمت ta ta تمت tamtalu hatta tamtalu ta tana hannuwa galiban a gadi shi kuma wanda yana auna awon fa'ilu to shi ma yana da fuskoki shi kuma yana zuwa kaman akasin wanda muka faɗa na fa'ulu ai mun ce wanda ya auna awon fa'ulu mun ce masa ka zo talfarku ba ta samun sa in ku talfarku ta zo masa shazim to shi kuma wanda ya auna awon fa'ilu in ta bi mausufahu galiban a ta tamtami ta ɗin nan tana hannuwa amma ba sharaɗi in ta bi mausufin idan ya bi mausufinsa a galiban a galibi shi wanda ya auna an fa'ilu yakan zo a suna zahiri kuma yakan zo a matsayin sifa yana bin mausufi kamar na a cikin yana bin mausufinsa to idan ya zo a matsayin suna kamar misali yanzu ka ce hazihi zabihatu ai zabihatu ɗin nan ai ba ya nuna a wannan bane ka faɗi latin ne ai kaga ai ba ya nuna sifa bane yake sifanta kamar mutum labari ne kawai kawo to a nan wajen ka sa masa ta shine abin da yake amma idan ya zama da cewa ya zo ne a matsayin sifa yana sifanta yana sifa ga musufi to shi wannan ta samke lu ta hannu ka sa masa ta a nan wajen a gane kamar misali kace hasilatun zamimatu a gane wato in ya zama ya fita ka ce a afon kamar misali ka ce marotu bi imra'atin ba ka ce jarihatin ba marotu bi imra'atin ba ka ce jarihatin ba sai dai ka ce jarihin domin a nan wajen jarihin ai ya zo sifa ne ga imra'atin ko to ba dama ka amma da jarihatin ne ka iya cewa hazihi jarihatun ka faɗa haka domin a nan wajen a suna ne amma idan dai ya zama sifa ne ga musubi shi kuma ka cire masa tashi ne tamta ne ya zama yawa kamar misali ka ce a ra'aytu ka ce a nazartu ila ainin kahilin na ka ce kahilatin ka gane yawa domin kahilin inda wannan jarihin din ai kamar ya auna awon majruhatun ne ko makhulatun ko shine shi abin da yake sai ka ta ba za ta zama ta rasu shi ba amma sai dai shi ma ta takar da suke shi ma kalila kaɗan kamar ka ce hasalatun zamimatu wannan ɗabi'a ne zamimatu abin zarki a kaga sifa yazo ga musu amma ka ce zamimatu maimakon zamimin nan shi ma wannan ya halatta ka iya zuwa da shi a ramadan نعم Eh, ko kuma ka ce filatun hamidatun aiki ne wannan abin yabo haka filatun hamidun ne sai ka ce domin mahamudatun ne sai ka ce hamidatun to shi ma wannan ya zo a ramadan نعم والف wannan shine ta kenan نعم والف تانيث duk wannan magana alifu ta ne sai za mu magana wannan da yana zuwa نعم wannan ya kamata mu تو الحمد لله faɗa